اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وآله إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدر مقدار الأديم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم نعم يا أيها الذين آمنوا يا قوم نجوار جزيرة الله كونوا قوامين ولمو ما سطيا ولله الله بحقوقه ده حقوقنسا شهداء ما سشيدا بالقسط ده آدج ولا يجرمنكم شنعان قوم ألا تعدلوا kada kiyayyan mutane kafirai ya dauke ku ala Allah ta adilu ku ce ba za ku yi adalci ba fatanalu minhum ku samu laifi daga gare su li adawati saboda gaban su idulu fil adu wal wali inda maganar adalci ya zo ku yi a cikin abokan gaba da majibannin ku kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai zama mai adalci lokacin da bai hude ya sa musulmi munafiki ya ci abu ya kai mu bai hude ai kaga wanda annabi ya yi hukunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ku yi adalci da maki yi da masoyi in maganan adalci ya zo ko ayar adalu shi adalcin nan aqrabu ya ji kusa littaqwa ga tsoron Allah wa taqullahu ku tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah masanin abin da kuke aikatawa ne bai jadi kun zai muku sakayya bihi da shi wa Allahu alladhina amanu wa amilus salihati Allah ya alƙawari ma waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi aiki na kwarai wa'adan hasanan alƙawari mai kyau lahum maghfiratun gafara ya tabbata gare su wa jannatu shine aljanna wa ajrun dalala alimun mai girma wallazina kafaru da suka kafirce bi ayatina da ayoyin ulaika wadancan nan ka ashabul jahim sune mutanen jahim يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوما أن يبسطوا إليكم أيديهم رفع أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا قوانا ما رجال الله اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله ديمك إذ هم قومي عند ودنك متالي دك قريشيا سكين بهم أن يبسطوا إليكم أيديهم ميك هنا ينفذوا عليكم ليبسكوا بكم جنس كاماكم فكف أيديهم يكام هنا ينسوا أنكم قبلكم وآسامكم يسألكم ما أرادوا لأبن سكين بكم دك وانا أنت سببين هنا ديوة مزالة ثلاثة مدينة حديبية متانا ƙurishiyawa sun yi nufin wai su kama annabi ne kai ya annabi tun daga shi ya zo wato ya zo hannu Allah ya mai da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa gidan Yahudawa da ya je angon Yahudawa yana neman wani sulhu tare da su suka ce ya Rasulullahi ya Abul Qasim ka zauna har mu kawo maka abinci mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai suka tafi sai wani bai Yahudi ya je dauko katon danda irin na bakin kanti ya bude saman bene wai zai jefo kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashi yana cikin haka sai Jibril ya zo ya bashi labari ya Rasulullahi ka ji ba abin da yake faruwa wannan abincin ba abinci bane an shiga ne ya ɗauko ƙaton dutse ko ƙaton karfe a jifa maka annabi kawai ta shi tsam ya wuce ya tafi gida to shine Allah yake cewa ku tuna ni'iman Allah yayin da mutanen suka nufi su kame ku lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki yayi umra hidi bisa bai kama hanya sai lokacin nan bai je yaki ba bai je da makamai ba amma ba a tafiya ba makami annabi ya rike makaman ne to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake sun bai nufin su kama ku ne Allah ya kame hannaye wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa ala Allah fa توكل المؤمنون مؤمنين ga Allah kada suke tawakkali ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأبرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقلهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يهربون الكلم عن مواضعه ونسوا الذنب مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ولقد عاد ولقد عاد الله ميثاق بني إسرائيل حقيقة ألا يأتي القول wurin bani isra'il mimma yunkaru da abin da za a ambata ba'du bayan wannan wa ba'athna fihi iltifatu an yawraybati aqamna minhum isnai ashar naqiban mun tsaye da zababbu mutum goma sha biyu min kulli sabtin naqiban yakunu kafilan min ala qaumi wanda zai zama mai lamuni akan mutanen sa bil wafa'i bil ahdi tawsikatan alaihim wannan lokacin da annabi yaquba yusuf ya dawo masar ai mutum goma sha biyu ne ƴaƴan yaqub waɗannan sai zama gidan yahudawa goma sha biyu inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytu li sajidin ahada ashara kawkaban yan uwan yusuf shi annabi yusuf cikon na sha biyu din to su ne ƴaƴan yaqub su ne suka zan yahudawa to Allah subhanahu wataala yana faɗin alƙawuran da yayi da su ne irin saba wanda suka yi qala lahumullahu Allah yace masu inni ma'akum ni ina tare da ku min auni wan nasri da taimako da da samu da ce riba amma fa la in aqamtum as-salata wallahi in kun tsaye da sallah fa ataytum zakata kuka ba da zakka wa amantum kuka ba da gaskiya bi rusuli da manzannina ma'ana ba bi rasuli ba bi rusuli dole ne in kun ba da gaskiya da annabi Musa da Isa dole ku ba da gaskiya da annabi Muhammad insha Allah ce amantum bi rusuli wa azzaltumuhu kuka taimake su wa qarrullahu wa qarrullahu kuka ba Allah rance kallan hasanan rance mai kyau fil infaqi da ciyarwa fi sabilihi a cikin tabarkinsa idan kuka yi haka la ukaffiranna ankum sayi'atikum wallahi zan kankare muku munanan ayyukan wala wadkhilannakum jannatin wallahi kuma zan shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda korama ce gudana tsakanin min karkashin wa man kafara wanda bai mutunce ba da zalika al-misa bayan wancanin ka alkawarin minkun daga cikin ku ba qaddalla hakika ya bace sawa asabi madaidaicin hanya ai a ba da rukan wasawa fil asli alwasd annaka bil misaqa suka warware alƙawarin da Allah ya ce su yi duk gaba ki to kaga Allah yana gaya musu kullun yana gaya musu duniya fa ba wurin zama bane ba wuri ne wanda za a dare a ciki ba to wannan da suka yi haka fa bima na qalihim saboda warwarewar su ma za'idatu misaqahum alƙawarin su la'annahum muka la'anci abadnahum muka nisanta su an rahmatina gaban rahaman waja'alna muka sanya qulubahum zuciyoyin su qafiyatan busasshiya la talinu bi qabul imani ba ta taushi saboda karban imani kaga zuciyar mu'minin shi ke da taushi na kafiri ku Allah ya ce summa qasar qulubukum ba da zalika fa hiya kal hijarati aw ashad qas wa inna min al hijarati lima yufajjiru minhu ma zuciya ya bushe saboda bushewar zuciya kafiri zai karbo kashi ya zo wajen manzon Allah yace to wai yanzu kai kake cewa wannan wannan kashin mutum din za a tada shi wata rana yace za a tada shi wata rana kuma ya shiga da kai wuta saboda bushewar zuciya ne sukan ce wai abinda Muhammadu yake faɗa an gaskiya ne ai mana ruwan dutse maimakon a ce ai musu ruwan sai Allah ce saboda warwarewar su alƙawarin muka li an ce su muka sanya zuciyar su busasshiya ba ta taushi to har mun kalma suna jure kalmomi allazi fi tawrat wanda yake cikin at-taura min na'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne sifan annabi gwairi da wani sa amma walihi gabanin wuraren sa allati wala Allahu alaiha wanda Allah ya sanya akai ayyubu da suna mutaya shi wanda su haddan suka manta da rabo suka bar rabo mimma zikiru daga abin da aka waye su da shi fi taurati a cikin at-taura min ittiba'i muhammad nabin annabi muhammad wala tazalu ba ka gushewa ina fadaban lin nabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya ma annabi ba za ka gushe ba tattali ala fa'ilatin kana ganin ha'inci minhum da gare bi naqal al-ahli da warware alqawli wa ghairihi da wani sa illa qalilan sai kankani minhum da gare su ko haka suka yi sun warware alqawlin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ya zauna da su yace to shikenan ku rike addinin ku ne rike addini na ba za ku taimake wani a kaina ba ba zan taimake wani a kan ku ba har ma suna suna munazara da juna daga baya me suka yi gashi can sun dauko dutse ba za su kashe annabi ga waɗannan kuma suka yi saura sun je sun haɗa kai da mutanen Makka wai Allah ya ki manzon Allah Allah ya ce to ina gaya maka ya Rasulullah waɗannan mutane haka za ka ta ganin ha'inci a cikin illa qalilan sai kankani daga cikin safanun ka ya bai masu wasu ma ka kauda kai inna Allah yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa amma wannan da farko kenan wa hada mansur an yi nufin sa bi ayatin sai da ayan gabo ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأجرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول الله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى يشيك بعد باء النبي محمد الأباي مونا نهالاي نكاثري يهود ونصارى shine Allah yake ce masa an faɗi munanan halayen yahudawa yanzu a faɗi nasara wa min alladhina akwai daga cikin waɗannan ƙari da suka ce inna nasara mu nasara ne muta'alliqun bi qawlihi akhadna mithaqahum mun riƙe alƙawarin su kama akhadna ala bani isra'ila kamar da muka yi alƙawari da bani isra'ila al-yahudi fanaso hazzan mimma zikiru suka manta rabo daga abin da aka tunatar da su bihi da shi fil injili a cikin injila min al-imani na imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa gairihi da wani sa wa naqadul misa suka warware alƙawari wa qarayna bainahum al-adawata wal baghdha sai ka muka aukar da gaba da ƙiyayya a tsakaninsu ila yau na ƙiyamata zuwa ranar ƙiyama bi tafarruqihim da rarraban wa ikhtilafi awa'in da sabanin soyayyen zuciyarsu fa kullu firqatin kowani yanki tukaffiru ukhra tana kafirta daya yahudu sukan ce nasara ba komai bane nasara sukan ce yahudu ba komai bane قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يرمون أن هذا يسكن الله سبحانه وتعالى سوف ينبئهم الله لسن الله ذي باس الآبار في الآخرة أجل اللاهرة بما كانوا يصنعون لا بند سوق بنسيسنا أي كتاوى ويجاريهم ذي مستعطية به لشي عليها كنسة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول الله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون إياكم أهل الكتاب يهود ونسارى قد جاءكم رسولنا النبي منظم محمد يازو يبين لكم ينا بينا مكم كثيرا ما في يوى مما كنتم تخفون لقابلنا وكفن سيكون قويوا تكتبون من الكتاب وأنه كبوية لقليتات التوراة والإنجيل للإنجيلة ka ayatar rajul wa sifatihi kamar yadda muka faɗa ayan jifan wanda ya yi zina a cikin yahudanci tabbatacce ne amma yahudu saboda munanan halayensu sai suka ɓoye idan babba daga cikinsu mai daraja ya yi zina ba a masa komai ba a jefe shi sai dai a ce a hukunta shi a ɗora shi a kan jaki a shafa masa bakin fenti a yawo da shi ya ji kunya amma idan kaskantacce ya yi shikenan sai su gefe shi to har wata rana irin haka ya faru a ƙasar sham suka jefe wani matsaukaki da na ba a jefe shi ba sai ƙananan wani a cikin sai suka ce rajin suka ce to mu yadda ba sai an jefe wancan to har aka ɗauko ƙara aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku zo ku ɗauki littafin ku a karanta aka zo a karanta gaban annabi mai karantawan ta abun al-ashraf sai danne wurin da ayan rajmi yake ma'ana da waɗannan manya-manyan suka yi zina suka ce to a zo wajen Muhammadu Rasulullah watakila a littafin su za a samu sauki Allah ya baki labari ga sunan zuwa kai musu hukunci da littafin su suka zo suka zauna ya Rasulullah ga abin da ya faru annabi ya ce to shikenan ku kawo littafin ku a karanta suka ce me ruwanka da littafin ne to me yasa kuka kawo mini to sannan suka ce to waye babban malamin ku a ƙasar nan suka ce Abdullahi bin Suriya kun yarda da shi kun yarda da shi to aje a dauko min shi shi kuma yana shan aka kawo manzo Allah shi Abdullahi Suriya na gama ka da Allah wanda ya saukar da Taura da Injila na gama ka da Allah da ya tsirar da ku daga sharrin Fir'auna kuka samu kanku na gama ka da Allah da ya dinga ba ku abinci a lokacin imuwa ka gaya mini gaskiya a cikin Taura akwai ayin jiba ko babu sai ce lallai akwai ya Rasulullah suka ce me yasa zaka kunyata mu yace a ya haɗari da abin da yafi karfi na to shine Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana bayyana abin da yawanci suka boye kaman ayin jifan nan da sibobin annabi Muhammad duk sun boye Allah subhanahu wataala yake wa yafu an kathirin yana yafe yawanci min zalika daga wancanin ka fala yubayyinuhu idza lam yakun fihi maslahatun illa ibtilahukum idan ba maslaha a cikin daidai kun yatan ku
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير قد جاءكم من الله نور حقيقة حسكي يا رومك لك الله هو حسكي النشين نور النبي صلى الله عليه وسلم حسكي النبي صلى الله عليه وسلم كومينا النبي حسكي نشيسا شيكا سبيد إنوى idan annabi yana tafiya ba a ganin inuwansa saboda duk gaba ɗayansa haske ne aikinsa haske ne koyi da shi haske ne shi sa Allah bai kira shi ce annabi ya ce nurun haske وكتاب دليلات القرآن مبين بين ظاهر بينا يهدي بالكتاب ينا شريا رواد لتاب أن يهدي الله به من اتبع رضوانه والنبي بأبن الذي سائر دانسا بأن آمن عبادة قتيا سبل السلام تبارك الزمن لا فيها ويخرجهم لنا تدرس من الظلمات تقدوان كافر إلى النور ذو إيماني بإذنه لنفهم الله ويهديهم من شريعة دسو إلى صراط المستقيم زوا تبركي مديدتي شين دين الإسلام الدين المسلم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حقيقة سن كافرتا ودن سكي شيء الله شين مسيح ابن مريم حيث جعلوه إلها إن سكا سن ياشي أبين بوتا وهم اليعقوبية سون يعقوبية domin sun kasu kashi uku ne wasu ka ce a dan Allah ne wasu ka ce ai shine Allah ma masu cewa Allah nan sune yaqubiyya da nusturiya dukkan su Allah ya ce waɗannan sun kafirce saboda cewa annabi Isa Allah ne wal faman yamliku ka gaya masu ya rasulullah wa zai tunkuɗe min azabillahi daga azaban Allah shi an wani abu in arada an yahlika al-masih ibn maryam idan Allah ya nufi halakar da masihu dan maryam wa ummuhu da mahaifiyansa wa man fil ardi jami'an da wanda yake kasa baki daya ai la ahada yamliku zalika ba wani mutum da zai iya mallakan tunkuɗe wannan walau kana al-masihu ilahan da masihu da kuke cewa Allah ne laqadar alaihi ai kewaye gidansa aka yi za a kashe shi me in Allah ne to ya tsaya mana wa zai kashe Allah to ai kuna gani masihun nan sai da ya shiga gida kuna neman sa ku kashe shi Allah ya dauki abinsa ya jefa sifansa a cikin wanda kuka tura ya fito aka kashe shi to inda masihu Allah ne ya tunkuɗe makansa mana walillahi mulku samawati mallakan sammai duka na Allah ne wal amri da kasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su yakhluqu ma yasha Allah yana halittan abin da yaso da abin da Allah ya ga dama zai halitta duk sanin ka da abubuwan da Allah ya halitta wanda baka sanin ba ya fi yawa shi yace yakhluqu ma yasha'u yana halittan abin da ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai
wa qalat al-yahud wa nasara nahnu abna'u llahi wa ahibba'u qul falama yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود يهودا sun ce da nasara kullum minhuma kowanne daga cikin su suna cewa nahnu abna'ullahi mu ya'ya ne na Allah ka abna'ihi fil qurbi a cikin kusanci wal manzilati da martaba wa huwa shi Allah kabina kaman baban mu ne fil rahmati a cikin tausayi wa shafaqati da jin kai sababin saukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu jama'a daga yahudu zuwa musulunci ya tsoratar da su da hukuban Allah suka ce mu ne za ka tsoratar da mu da muke yayan Allah mu masoyansu ne nasara kuma suka ce a ai Allah ya faɗa a cikin linjila innal masiha masihu ya ce inni zahibun ila rabbi haka alqur'ani ya ce mana inni zahibun ila rabbi sayhadini amma suka ce ai ya ce inni zahibun ila abi wa abiku zan tafi wajen babana da babanku saboda haka hujjar nasara tunda Isa ya faɗi haka dan Allah ne su ko a yahudu ka ce a idan Allah ne da masoyansa to Allah subhanahu wa ta'ala to ayi bawo kullahum ka ce musu ya Muhammad fa lima yu'azzibukum me yasa yake azabtar da ku in sadaqtum in kuna da gaskiya bi zalika a cikin wancanin ka wala yu'azzibu al-abu waladahu ba zai taba yiwa uba ya azabtar da ɗansa ba wala al-habibu habibahu masoyi bai bai azabtar da masoyinsa wa qad azzabakum haqiqa ya azabtar da ku wa antum kadibuna kuna makareta bal antum basharun mimman khalaqa kai ku ba ya Allah bai da da bai kai ho ba ya shi balam yalid wa lam yulad ku dai mutane ne min jumlati man khalaqa daga jumlan abin da ya halitta min al bashari lakum ma lahum wa alaykum ma alayhim duk abin da ya tabbata akan mutane yana kanku wa alaykum ma alayhim abin da yake kansu ma yana kanku Allah ya yaghfiru liman yasha'u al maghfirata yana gafarta ma wanda ya so ya gafarta masa wa yu'azzimu man yasha'u yana azabtar da wanda ya so ta'azibahu azabtar wansa la tirala alai ba wanda zai ce ma Allah don me shi yasa kaga su'alillah mutanen da suke arrasihuna fil ilmi idan Allah ya azabtar da bawa ba a kiran shi azzalimi sai a ce yayi adalci idan ka kama bawanka kai ma shi azaban da ya wuce iyaka kai sai a ce azzalimi to shi Allah in yau azabtar da bawansa ba a kiran shi yayi zalunci sai dai a ce yayi adalci domin me ai sai karka nemi adalcin Allah ka nemi rahaman Allah ne in ya kai ka gidan aljanna ya kai ka da rahaman ka ne ba da aikin ka ba shi kuma dan wuta da ya kai shi wuta a'a ba zalunci shi ba adalcin sa ne misali yanzu kana da dabbobi guda biyu sai ka dauko ɗaya kai ta bashi ciyawa kai ta bashi jin daɗi da sauransu ɗaya kuma ka danne ka yanka wanne ka yi zalunci a ciki don naka ne to shi da Allah ya ce cewa yana gafarta ma wanda ya so ya gafarta masa kuma ba mai ce mashi don me walilahi mulku samawati mulkin samai na Allah ne wal ali da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su wa ilayhi masir makoma yawa ga Allah ne
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ولله ملك السماوات والأرض mulkin sammai da ƙasa na Allah ne wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su wani masir ya alal kitabi qad ja'akum rasuluna muhammad manzon mu ya zo muku shine annabi muhammad yubayyinu lakum ala fatratin yana bayyana muku shari'o'in addini ya zo ne ala fatratin bisa yankuwa intidayin min rasul إذ لم يكن بينه وبين إيسى رسول دم تكان النبي إيسى النبي محمد باب وني النبي شيسا الله يتي وما وعلى فترة ومدت ذلك ما تكون وانجانك وتلوك خمسمائة وستون سنة شكرا قريب يد ستين تكان النبي إيسى النبي محمد tun wannan lokacin dama yana ce masu ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ta yana cewa bashiran bi rasulin min yati min ba'di yasmuhu ahmadu to kaga anan ne ake cewa malamai suke cewa ainihin tsakanin annabi adamu alaihi salam zuwa annabi nuhu shekara dubu ɗaya ne tsakanin annabi nuhu alaihi salam zuwa annabi ibrahim shekara dubu ɗaya ne tsakanin annabi ibrahim zuwa annabi musa shekara dubu ɗaya ne tsakanin musa zuwa isa shekara dubu ɗaya ne tsakanin isa zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 560 to shine manzo Allah sallallahu alaihi cewa ni ba da kuke gani an aiko ni da la'asar ne da la'asar ne sakaliya rana ta kusa fadawa sai na kawo misali yace misali na da ahlul kitabi da suka wuce wanda aka girmama su suka ki girmamawa Allah ya la'ance su kamar mutum ne ya kira dan kodugo yace ina son kai min aiki daga safe har zuwa yamma amma sharadi na ban ba zan biya ka ba sai ka kai yamma in rana bai fada ba baka da kokabu sai yahudu suka ce ai wannan mai sauki ne suka kama suka yi ta yi suka yi ta yi da suka kai azaba suka ce kai mai gida mun gaji ta ni sharadi na ba zan bada kokabu ba sai an kai magariba ce to ai mu dai mun gaje ce to kun yi asara ku tafi nasara suka ce ai mu za mu iya za ku iya eh to daga yanzu ku kai yamma din ni sharadi na yamma din in kun kai zan hada muku da ladan na safe da na kudin gaba daya su kuma suka kama suka kai la'asar suka ce sun gaji kun gaji to kun yi asara ku ma ku tafi to ku sai mu al'umma annabi muka zo sai muka ɗauki sauran Allah ya ce da ladan farkon da na biyun da na tsakiyar don an ba ku Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa komi Allah ya tara masa ba mu da tsawon shekaru irin waɗancan tsakanin al'umma annabi 60 70 da sauransu sai sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah ya za a bani kananan shekaru ga wani can yaro dan shekara 200 wani dan shekara 300 wani shekara 500 a duniya manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce ai ba na son ko malami al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kai al'annabi rahama ne saboda haka na baka dare daya a cikin shekara lailatul qadr khairun min alf shahr duk wanda ya samu daren lailatul qadr ya samu ibadan shekara 83 to idan ka ka samu ibadar shekara tamanin da uku so goma ka samu shekara nawa kenan ashe mai shekara ɗari nawa ma ya tafi da kayansa to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa li Allah taqulu dan karku ce idan uzibtum idan azabtar da ku ma ja'ana min bashirin ba wani mai bisharan da ya zo mana wala nadina wa qad ja'akum bashirun wa nadhirun haqiqa mai gargadi ya zo muku mai bishara shine annabi Muhammad ولا أذنكم باكو دا عنذري إذا داما ياتي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تو يا أيكم من رقائنا والله على كل شيء قدير ألا ينادئكم قومي ومنه إلى ركتيكم ألا تعذيبكم أذب تندكوا إن لم تتبعوه إنهم بكم من شبه واذكر إذ قال موسى لقومه كأمتا يا رسول الله يا عند أني موسى يتيم متى ننسى يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا متى كتن نعمة الله ديمكم إذ جعل فيكم أنبياء ya sanya annabawa cikin ku wa ja'alakum mulukan ya sanya ku sarakuna asma ashaba khadamin wa hashamin ma'abuta masu hidima da jama'a da yawa a cikin bani isra'ila ne za a samu annabi sarki annabi sarki kamar yadda suleiman ya zama annabi sarki dawo ya zama annabi sarki shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabawa kuma da ku sarakuna wa ataykum ya ba ku malami yuti a hannun abinda bai ba mutum ɗaya ba min al'alamin daga talikai min al-manni wa salwa na darba da soyayyen tsuntsu bal ilbari da ke ta teku da aka aka tsira da ku daga sharrin fir'auna na ka tsira da ku daga sharrin fir'auna Allah ya ce ku je ku zauna a an saman baku gari a wannan zaman duka ga baki ɗaya Allah ke ciyar da ku idan lokacin abinci ya yi sai dai ku ga abinci ya sako daga sama irin abin da kuke so in kun gama a ɗauke shi ne Allah ce mata ba mai kowa irin waɗannan ba ya qawmin khuld يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ya kaumi ya ku mutane mana ina gaya masu lokacin da aka halakar da fir'auna sun fita a garin misra sun fita daga kangin bauta Allah ya tsirar da su daga sharrin nutsewa a cikin ruwa ya kawo masu abinci kullun daga sama to ga abin da nake so ku yi kuma tun da kun fita ba ku da gari to ku je ku shiga ƙasa abin tsarkakewa al-mutahharata wato baitul muqaddas kenan التي كتب الله لكم وند الله يربط مكو أمركم يهو لكم بدخولها لشجنتا وهي الشام ولا ترتدوا كركو كوما على أدباركم بسا باينكو تنهزموا كوكري خوف العدو بنت أورمكيا فتنغلبوا كجويا خاسرين كنا ما سوى في سعيكم قالوا سكت يا موسى موسى إن فيها قوما أقول تكن متاني جبيرا متاني أتكن غريب min baqaya ali diwalan zawi quwwati dogaye masu tsawo an ce zaka samu mutum daya daga cikin su yana da zira'i 60 saboda tsawonsa Allah ya ce ku je garin na ba ku garin ku kori mutanen garin ku shiga sai annabi sallallahu Musa alaihi salam ya ce to yanzu a zaɓa mini mutum goma sha biyu daga cikin nuqaba wato sibdirin nan na annabi na ƴaƴan annabi yaqubu ƴan uwan annabi yusuf alaihi salam aka zaɓi mutum goma sha biyu ya ce ku je ku duba garin muka je suka duba garin suna zuwa sai suka samu iwaja iwaja wani dogon mutum ne sai gamsu yan ƙananan mutane ya kwashe su ya ce waɗannan yan ƙananan mutanen fa Allah Annabi Musa ya ce in kun dawo kar ku gaya ma kowa da suka dawo suka ce kai wannan garin ba wasu irin da zuwa mu ma kun ga inda aka yi ne wani katon mutum ya ɗibe mu kamar yayi ya kai wa matarsa wai ga wasu yan kirare nan to su ne suka ce a wa inna lan nadkhulaha ba za mu shiga garin ba fa hatta ya haruju min ha sai sun fita in dai Allah yana son mu shiga to yace su fita fa in ya haruju min ha in sun fita daga garin fa inna dakhiluna laha mu za mu shiga qala rajulani
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن نأكلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال وهم رجلان ماذا بيبيو سنفدا من الذين يخافون daga wanda suke jin tsoron saba ma al'amarin Allah kuma su ne yusha'u da kalabu minan nuka bayi daga cikin mutum goma sha biyun nan da aka ce su je su gano waɗannan mutanen garin amma idan sun dawo karkuwa ya gaya ma danginsa to su goma nan suka zo ce kai wallahi ba za mu ba su biyun nan suka ce mu dai an ce mu koyi sirri ba za mu faɗa ba to shine yushau da kalabu alladhi da ba'a Musa lokacin da Musa ya aike su bi kashfi a hawarin jababira su je su ka halin waɗannan mutane an amma Allahu alaihi ma Allah ya musu ni'ima bil ismati da kiwo fakata ma suka koyi madala a alaihi abinda suka gano min halihim daga halin waɗannan mutane illa an Musa sai annabi Musa kawai suka ba labari min khilafi baqiyatin nuqaba sabanin sauran mutum goma nan fa abshihu suka je so ga ma yan uwansu waɗannan mutane manya manyan mutane ne ba kowane ɗaya zai iya mulkishe mu gaba ke da fajabalu suka ji tsoro Allah ya ce udkhulu alaihim albaba ku shiga kofan garin babal qaryati wala takhshawhum kar ku ji tsoron su ku bar ganin girman su fa innahu ajsadu jiki ne kawai bala qulubin ba zuciya fa idza dakhaltumuhu in kun shiga فإنكم غالبون ذاك الإنجاية قال ذلك suka faɗi haka su rajulani din nan tayaqqunan bi nasrillah sun yaqini da taimakon Allah wa in jadu alihi wa Allah ya fatawakkalu in kuntum mu'minin Allah kada ya kamata ku yi tawakkali gare shi in ku mu'mine ne qalu sai sauran suka ce ya Musa inna lan nadkhulha abada wallahi ba za mu shiga garin ba waɗannan manya manyan mutane ma da mu biya matukan suna ciki ba dai mu ba tunda dai ka ce sai mun je fasahab anta wa rabbuka faqatila kai da Allah ka kuje ku yake su mana ka ji tsageranci irin na bani Isra'ila shi yasa ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu bai'a bai'atul ridwan da sahabbai yana mika masa hannu suka ce ya rasulullah mu ba za mu yi irin na mutanen Musa ba mu ce fasahab wa rabbuka wa an qatila inna hauna qa'iduna mu muna nan tare da kai mu je mu yaki da kai duk inda zaka to nan ga suna cewa annabin Allah Musa ka je da kai da Allah ka ko yaki inna hauna mu dai muna nan ba za mu ba qala Musa Musa ya ce to Allah ka gani rabbi ya ubangiji inna ila amliku illa nimsi ba ni mallakan kowa sai kaina wa illa akhi sai dan uwana wala amliku ghayrahuma ba ni da mallaka da kowan su Allah fajbahum ka tilasta su ala fa'ati bisa biyayya tunda sun ce ba za su bi ba fa bainana wa bainal qawmil fasikin karabe tsakanin mu tsakanin fasikai قال تعالى الله تعالى فإنها إلى الله المقدسة قسنا ترككتيا محرمة عليهم أن هرم تامس أن يدخلوها في شقاء أربعين سنة شكرا أربعين يتيهون سنة إيموا في الأرض أسكن قسا قسم فأنت فرسه قوم شاتقوني gaba ɗaya bai wuce mil arba'in da wani abu ba daga inda aka ce su shiga din amma saboda saba ma Allah na yace sai sun shekara arba'in ba su shiga ba idan suka yi ta tafiya da rana da daddare su yi ta jan gindi sai su ce mu tsaya mu kwana in sun tsaya sun kwana sai su ga inda so kwana jiya ne sai da aka yi haka shekara arba'in ya tsaye ta hona fil ardi wai ya ce sa ta baraja ce farsahi ma shida ne kawai qala huna abbas Allah ya ce ma annabi falata sakar kai bakin ciki ayal qawmil fasiki mutane fasikai ruya annahum kanu yasiruna layla ai ruwaya an ce da daddare suna tafiya jadina suna jan gindi fa idza asbahu in sun waye gari idan hum bil mawli alladhi ibtada'u minhu sai su ga inda suka faro tafiya dan jiya nan suke wa yasiruna nahara fi tafiya da rana kazalika hatta idan qararu kullan haddi suka kare su wajen dubu ɗari shida da wani abu ne fa amma dukkan su duk wanda yake da tije sun mutu a wannan tsakani sai dai wanda ya kai shekara ashirin ba wakila an ce kanu ta tafiya ta alfi wa mata haruna annabi haruna da musa sun rasu a wannan fitihi a dai dimuwa wa kana rahmatan jin kai ne lahu ma gare su azaban li ulaika lokacin da haruna ya rasu ma sun fita ne da annabi Musa da haruna sai mu haruna ya rasu a can sai ya dawo ya ce musu haruna ya rasu kace ƙarya kake ka je kashe shi ne saboda su sun fi son annabi haruna in ka kashe ne ce to ku zo mu je ku ganshi sai da suka ganshi suka ce a to a ce ba kashe shi ba shikenan wa sa'ala Musa rabbahu Musa sai ya roki ubangiji sa an yudni ya kusa ta shi min al-ardi al-muqaddasa kusa da ƙasan nan tsarkakakke ramyatan jifa guda biya jarin da dutse fadin na da kusa tashi kama fil hadisi to yau ga annabi Musa ya mutu Haruna ya mutu ana cikin wannan dimowa na shekara arba'in dole a samu annabi to anan ne nubbi a yusha ubadal arba'in aka ba yusha annabshi bayan shekara arba'in wa umira aka hore shi bi kitalil jabbarina da yakan waɗannan mutane fasara bai man baki ya zafi da waɗanda suka yi sarwa wa qatalahu ya yake su wa kana yawm juma'ati ranan juma'a ne wa waqifat lahum shamsu rana ta kusa badawa ka tsaida musu ranan sa'atan sa'a guda hatta faraga har ya gama min kitali daga yakin su wa rawa ahmad fi masnadihi inna shamsa rana lam tubas ba taba tsare ta ala abasharin bisa wani mutum ɗaya ba sai dai yusha'u layali sara ila baitul muqaddas daren da yaje baitul muqaddas sai shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya taba aikan Aliyu radiyallahu ta'ala anhu Ali ya dawo wai shi ba zai tsaya ya sallar la'asar ba saboda horon annabi ne da ya dawo annabi ce Aliyu kai sallah ga rana da wajibi ya rasulullah ba zai tsaya ya sallah a sakonka sai annabi ya dubi rana ya ce ke rana in dai kin san Aliyu ya tafi aikin ki ne aikin Allah da manzon Allah ne dawo da baya ranar ta dawo baya to su ne kadai aka ji rana ta bi zuka'un ada da amruhu wa taqahqarat an al-gharbi nahwa ash-shams ka sami yanfudu wa ta'alim
واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين
واتل يا محمد عليهم ككرنت مصر يا أني محمد على قومك بسا متعننك نبأ ابني آدم لا بارئ يا أبيون آدم هابيل لكابيل بالحق لقسكيا متعلق بأتلو إذ قربا قربانا إلى الله لفوق السلطة كتاتد قرباني زوا الله وهي هو كبش لحابيل وزرع لقابيل راقوني نهابيل شوكا نقابيل فتقبل أتكربا من أهلهما لقديس وهو هابيل لأن نزلت نار متاتا سوكا من السماء لقسما فأقلت قربانه ولم يتقبل بأكربا من الآخر لقديم بقى وهو قابيل فغلب يفشي والمر الحسن يقنص حسن في نفسه إلى أن حج آدم هل آدم هي حج قال له زيتي لأقتلنك سينا كشيكا يا يا النبي آدم من يا نفرقو قدابيوني لقابيل دخابيل ita sayyidina hawwa'u war halitta baki daya idan za ta haihu takan haifi 'ya'ya biyu ne daya namiji daya mace sai da ta yi ma annabi adamu haihuwa arba'in irin haka to al'ada a yanda ake yi ka san mutum bai auren kanwarsa to a wannan duniyar lokacin wane ne yake da wani dan adam za a aura to sai ya zama tagwayen farko da tagwayen biyu to na bayan sai ya aure na gaban na gaban sai ya aure na bayan kamar shi kabila sai ya aure kanuwan habila habila kuma sai ya aure kanuwar kabila to haka ake yi to da aka zo auren shi kabila babban sai ya ga ai abokiyar haihuwarsa ta fi na abokiyar dan uwansa kyau sai ce wallahi bai yadda ba shi bai yadda ba na shi zai aura a ce a Allah ne ya ce haka ya ce ma Adamu a kai dai kana son zuciya ne kawai annabi Adamu alaihi salam ya ce a ni dai abinda Allah ya ce kenan to shikenan ya ce to in dai za a gane mu je mu yi qurbani wato wannan lokacin in ana so a gane wane ne Allah ya zabi nashi sai kowa ya fitar da wani abu na kusata ya ajiye a sarari wanda Allah yake son nasa sai wuta ta zo ta cinye shi wanda baya so sai a banta to shi kabila yana da karfi ya je kamo rago mai kyau ya zo ya aje shi habila sai je ya ɗebo ɗan kayan noman shi da yan ciyayi haka ya zo ya aje ana nan sai wuta ta zo ta cinye na karamin wanda shi ke da gaskiya sai ta bar wancan ce ka gani ko ba ni na ce ba Allah ne ya ce ce ai ni ko akan wannan wallahi sai na kashe ka sai na kashe ka to bai samu daman kisan ba sai da annabi adamu ya tafi yin haji sai ya kashe shi to shine Allah yake faɗa haka to annan kaga sharrin hasada kenan babban abin da aka fara ma Allah abin nan da shi hasada shin ba hasada ya fitar da adamu da hawa wa aljanna ba me ya kai shedan shedan ba bai ce Allah biyu bane fa har yanzu bai da Allah biyu ba me yakan ce ma inni akhafu Allah rabbul alamin in an maza zai ce inni akhafu Allah rabbul alamin amma ne me yasa Allah ya tsine ma shaydan a'a yin sujjada ga Adamu yace a wannan khalaqtahu min nairin wa khalaqtani min nairin wa khalaqtahu min din ni da aka halitta da wuta wannan ka halitta da kasa in masa sujjada shine kaskantacce ni madaukaki Allah ce ai ba shi kake mawa ba ni kake mawa yace a to ni duk abin da ka sa ni zan yi amma wannan mai sujjada kaskantaccen ba zan yi ba hasala hasala da aka zo duniya ko me aka fara yi wa Allah Kabilu me yasa ya kashe dan uwansa Habilu hasada hasada to ya aka ce duk wani cuta a duniyar nan ana kaunan warakansa amma ban da hasada in mutum na maka hasada ba zai taba rikiya ba kama ya hakuri kawai an ce lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya bayyana sai shaidan ya lallaba wajen sai ya ce Musa eh kai kana da girma wajen Allah har yana magana da kai ce na wallahi muna magana da Allah yace to ka taimake ni ka shiga tsakanina da ubangiji na zan da ya tuba Musa ya ji daɗi sai an kwashe ɗan ya tuba ai kowa ya huta sai je samu ya ubangiji na bawanka shedan yana magana da ni ya ce in ce zai tuba Allah ya ce ka je ka gaya mashi tsakanina da shi ba komi Adamu na ce ba sujada ya ki to yanzu ga kabarin Adamu can ya je ya sujada akan shi mu daidaita ya dawo ya ce aiko abin yayi sauki shi ya ce mai Allah ya ce ya ce ka je kabarin ka sujada ya ce wannan kowai to sai an jima duk mutumin da yake maka hasara ka nemi tsari da shi kawai hasara bai da magani kowane cuta ana kaunan warakarta amma ban da hasara to kaga Allah yana gaya mana munin sharrin hasara dan shi ne hasara ba da kai ke ba da Allah yake na farko yana cewa Allah baka iya ba me yasa za ka ba wani baka bani ba baka sa inda ya dace ba me yasa za ka yi wani ba gani ba yana ganin Allah bai da wayo shi ya kamata a ba to shine Allah yake so ya nuna mana sharrin hasada duk abin da kake na hasada ba shi ne cewa almaran hasada fi nafsi ila an haji adam qala al-aslan domin me yace me yasa zaka kace ne yace li taqabbulu qurbanika duni don an karbi qurbanin ka ba karbi nawa ba qala fi hamid yace inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqina iyaka Allah yana karba daga masu tsoron Allah ne kai baka da tsoron Allah ne amma bari in ga maka la illa muqasim la in basata ilayya daga wallahi in ka shimfida hannunka gare ni dai daga tula ni don ka kashe ni ma ana bi basidin yadiya ni ba zan shimfida hannuna ilayka zuwa gare ka dai aktuluka dai in kashe ka ba wa inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah rabbal alamin ubangijin talikai bi qatlika a cikin kisanka inni uridu an tabwa bi ismi wa ismuka fatakuna kana sahabin ne wa dhalika jazaa'u zalimin فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين إني أريدني إلى نفر أن تبوء فقوموا باسمي لذنبنا باسم قتلي واسمك الذي ارتكبته وأنك أيكت منك من قبل تنقبا takunu ka zamo min ashabin nari daga yan wuta wala uridu an abu abi ismika ni ba zan iya daukan zulumin ka ba idan ka tattuka in na kashe fa akuna in kasance minu na gare su qala ta'ala zalika jazaa'u zalimin wa ta'ala ka shine azaban azza kayyan azzalimin haka ko ya faru fa dawwa adlahu nafsuhu ran ta taqawata masa qatla fihi kisan dan uwansa fa qatalahu ya kashe shi fa asbaha ya wai gari fasara min al-khasirin ya zama cikin masu asara da katilihi da kisansa walam yadri ma yasna'u bihi bai san abin da zai yi da matacce ba li annahu domin dan uwansa shine awwalu mayitin farkon matacce ala wajhi la a bayan kasa min bani adama daga bayan dayan adam an ce da ya kashe shi to wa zai gaya mashi yadda ake yi da gawa ya dinga yawo da gawan a bayansa har kwana arba'in an ce kasa ta girgiza ta shanye jinin wannan dan da aka fara kashewa sai Allah ya kira ya kabilu ina dan uwanka habilu sai ce ma sani ma kuntu alaihi raqiban ban sani ba ban san abin da ke ciki ba Allah ya ce dan uwan dan jinin dan uwanka kasa ta haɗe to daga nan ne aka haramta ma kasa shan jini duk abin da ya zuba a kasa za ta shanye shi da adam ya dawo ina dan uwanka ai ban san da ba Allah ya ce ƙarya yake yi ya kashe shi jinin shi na wuri kaza Allah ya ce kasa fito da jinin to daga nan duk yanda aka yi jini dai kasa ba ta shanta to Allah subhanahu wataala yana gaya masa fa kama kan dalwa za min al-khasirin sai Allah ya yako fa ba'atha Allah bi qatli wa in fa ba'atha Allah guraban Allah ya yako hankaka ya muhasi yunutu al-alli a cikin kasa ya bushu turaba min qari ya haka turbaya da makogoran sa wa bi da kafansa wa yasiru ala ghurabin mayyitin mai Allah zai nuna masa sai ga wani hankaka ya ɗauko wani hankaka ɗan uwansa matacce sai ya zo sai ya ajiye ɗan uwansa gawa ya dinga tono ya dinga tono sai ya ga ya rufe ɗan uwansa ya ce a shikenan ga wannan hankaka ni ma na kasa in zama hankaka to kaga shi sa shi hankaka kullum kukansa yana firak firak firak rabuwa da duniya rabuwa da duniya firak firak haka yake cewa فبعث الله غرابا ينام وليريه كيف يواري شهوته ذي فتاه قال sai kabili na ce ya wailace kai tun kaina ajastu na kasa an akuna misal hadhal gurabi in kasance kaman wannan hankaka fawari in rufe sau'ata fi mushin dan uwana fa asbaha yawa yake minan nadimin daga masu nadama على حمله بسا دوكا سوا حفر له يا حقا مسا وارا ويربي الحمد لله ان شاء الله mun kai inda za mu tsaya a wannan karatu namu na bana abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu ladar kurakuren da muka yi Allah ya gafarta mana wannan wata mai alfarma mai daraja bayan da Allah yake masu gafara yake masu rahama yake karban tuban su Allah ya sa mana daga ciki Allah ya karbi ayyukanmu na ibada duka da aka yi a ciki dukkanmu da muke cikin wannan lokaci Allah ya yi mana dukkan kunci da tsanani dukkan wanda suka taimaka a wannan karatu namu Allah ya biya bukatun su musamman mai martaba sarkin zazzau Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kare shi Allah ya zaunar da kasan mu lafiya da mataimakansa waziransa da suke nan da babban limamin mu na zazzau Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu lafiya zama lafiya da gamawa lafiya Allah ya dada mu ya dada ayyukan mu ya fi mana kurakuran mu wannan fitinu da ya dame mu a wannan ƙasa na kashe-kashen mutane da sace-sace da ɗaukan mutane Allah kai kai kawo mana saboda zunubin mu Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yayi mana ka kawo mana sauki wannan tsadan abinci da tsadan rayuwa Allah ka kawo mana iyakansa Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka muna kira ga dukkan mutane musamman matasa wannan rayuwa fa ta zama abin tsoro yanzu rayuwa ne mai ban tsoro kuma abin mamaki idan watan ramalana yayi sai ka ga masallatai a cike wajen karatu a cike amma ramalan na wuce zai ga masallaci ya rami wannan fa ba daidai bane yadda ake yi kowane masallaci na anguwa ka je za ga cike wajen tarawih cike wajen sallar isha cike wajen sallar asubahi amma ana ce maka an gama azumi shikenan kowa kuma sai ta kansa ba ruwan shi da zuwa ibada ba haka Allah ya ce ayi musamman matasa da yawa sukan tuba a watan ramadana ma'asin da suke yi da zaben da suke yi amma kuma kowa yana nan ya ji ranar sallah zai koma zuwa ranar sallah ne ya tanadi shalusho zai sha ya tanadi gariwa wanda zai duki dan uwansa ya tanadi wata matar banza da yake zuwa wurin ta ya mata alkawari ranar sallah za mu gamu wannan ba daidai bane alaman Allah ya karbi ibadanka idan aka yi maka wa'azi ka ji to alaman Allah ya karba kar ka ji kana son zuwa koma wurin duk sanda ka ji ka ai maka wa'azi ka ji kaman ka yarda daga baya ka ji ka koma wurin Allah bai yarda da kai ba kenan saboda haka mu ji tsoron duk abin da ya same mu nan fa mu muka ja mu kanmu mu muka ja mu kanmu Allah ya ce ma kunna mu'azma ma kana Allah mu'azmahu wa anta bihi ma kana Allah mu'azmahu wa yastaghfirun Allah bai kawo azaba sai an saba masa don mun saba ma Allah ba abin da ba a yi a wannan ƙasa kashe mutane mutum ɗaya idan an kashe shi ƙasa na girgiza al'arshi na girgiza dubu nawa aka kashe miliyan nawa aka kashe mutum da gidansa bai da amana a ɗauke shi a je a kashe shi ko a sace shi a ce ya kawo kuɗi a kai kuɗin kuma wannan abin ba daidai ba ne duk shi ya taru mana bayan Allah wanda ba ruwansu a zagi babba a zagi kowane irin matsayi kake da shi baka wuce zagi ba baka wuce a cikin maka mutunci ba wani lokaci ka ce shugabanni ba su da girki su ne azzalumai su ne barayi da sauransu to kai an kai ka wurin kaga wanda zaka yi tukunna kuma Allah bai kawo wa mutane shugaba sai irin idan kai karkatacce ne Allah zai maka ka maka karkataccen mun tuna da kisan Hajjajin da Yusuf Hajjajin dan Yusuf wani mutum ne daga cikin sarakunan da suke kusa da sahabbai yayi zamani da sai na Umar amma zamanin sa sai zamo mai zalunci yana dukan mutane har sahabi ya kamo Abdullahi bin Zubair yace sai ya mai duka yace wallahi baka isa kai min duka ba yace dan me yace dan annabi ya sanar da ni wani addu'a wanda in na karanta da safe ba wanda zai dake ni in na karanta da yamma ba wanda zai dake to ni na karanta yau yace koya mai yace an kiya koya maka ba ma za ka ji mutukan kana dare shine aka same shi aka ce ajaji ne me yasa ba ka adalci ka samu lokaci irin na sayyidina Umar wanda kowa ke magana adali ne yace aikin banza to ku zama abu zarri mana ma'ana ban da yake nufi abu zarri irin mutanen zamanin sayi na umar irin su abu zarri ne shi sa suka zama kirki ku ko da kuka lalace aka kawo muku shugaba lalatacce iri na to idan kuna son a kawo muku madaidaici yadda kuke so to abi Allah a tuba ma Allah kowa ya san abin da yake mummuna ko kowa bai sani ba kai ka sani ka tuba ga Allah babu wani abin da zai kawo mana zaman lafiya sai komawa ga Allah ba shine kadai ya rage mana duniya ne gaba daya ta rikice duniya ko ina da irin nasu za ka ga musulmi da musulmi a wani ƙasa suke dukan juna da bamabamai suna kashe juna ka je iraki ka gani ka je yaman ka gani mu nan namu ga munan wannan wai wai a ce musulunci ne mutum ne ya dauki bam ya je masallaci ya kashe musulmi kuma wai sunan shi musulunci wani musulunci kenan a baka da ya ba ya shiga masallaci ne an tada juma'a wai zai kashe musulmi ya yi jihadi wani jihadi kenan wani jahili kenan kuma duk inda zaka ga wannan zaka ga matasa ne yan ƙanana wanda ba ba ilimin addini ba biyayya ga iyaye an koya musu wani abu na tashin hankali na abun nan har ma a duniya gaba daya an ɗauki musulmi ɗan ta'adda ne me ya gama musulmi da ta'addanci me ya gama musulmi da ta'addanci to na gani mu ji tsoron Allah mai taiwaita istighfari mai taiwaita addu'a Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya yi mana fitinu shugabannin da Allah ya kawo mana shi ya ga dama ya kawo su yanzu ba dabaran ku bane mai masu addu'a Allah ya sa su zama mutanen kirki Allah ya nuna musu abin da za su yi muji daɗi ya kuma kawo musu saukin abubuwa mu kuma ya kawo mana sauki shine kada ya rage mana kowa da kowa Allah ya saka mishi da alkhairi kowa da kowa Allah ya kashi gidan shi lafiya ga manya manyan ga mai girma waziri nan wanda ya mai kici mai martaba zai mana jawabi da gagarin da kadi ga alkali ga babban hakimin mu yana zaune ga kuma babban limami
girma wazirin zazzau wanda su wasu mai martaba sarkin gazar a cewa grace girma wazirin gazar alhaji ibrahim amin bismillah
wanda ke bayan yana da su ne da ke da albarka na kawai kun da ziyarta a kasar da zuwansa da irin wannan kokarin da ake yi da faɗakar da mutane da karantar da al'umma da gyaran tambayarsu da kuma zabta da addinin zuwanci ya ce a maka godiya an da sa kuma da alheri kuma ya ce a maka godiya da ƴan kwamitin da suke kai koyo don shirya wannan muhimmin karatu na wannan wata na wata ramadan a wannan masallaci na fadar da na martaba sarki gobe mun gobe da kwarai allah ya saka masa da na kai da martaba sarki gobe ya ce a tsaye da kuma da gobe ci gaba da addu'a na zama da kuma lafiya da wannan hurma na sallah da na zama da ciki allah ya sa a yi lafiya kuma a tashi lafiya kuma a ci gaba da ma kasan da addu'a ina zama da samun lafiya ina shiga da zaman lafiya ina kuma samun yayin da farkarwa da shi shi da malamin gari musamman kan matasa wanda ke wajen shaye-shaye ne wanda na fata masa abubuwa kwarai da gaske wannan da ban al'amari ne don wasu al'adu ne wanda ke ba wanda na saba da su ne kuma wanda suka shigo mana da shi wajibi ne da iyaye musamman ido taimaka wajen faɗakarwa da jawo hankalin matasan tare da jaddada musulmanin sana'o'in da kuma da kai don tare da guje ma kuma al'adun da shaye-shaye kuma masana na wajen da dukkan waɗanda suka samu halattun wani karatu a wannan rana Allah ya saka mu da alkhairi kuma da ka lafiya Allah shi ne kowa ya gani lafiya ina ƙara jaddada godiya Allah ya saka mu da alkhairi haka ne da kuma da kuma shi ne da mutane Allah shi kai mu da lafiya wa alaikum assalam imamin zazzau alhaji alhaji kasimu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الله يرزقك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يبارك لنا Allah ga mata iyayenmu iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu da sarakunanmu da sauran musulmi malamai da suke karantar da mu sun da karfin azumi na zuwa kariyar azumi da kuma sauran mutane Allah ya sa ka musu da alheri wata da su karantar da mu Allah ya sa mu ji in mun ji mu yi amfani da shi albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu Allah ya maimaita mana Allah ya shi ba mu Allah ya sada mu sallah lafiya dukkan bukatun mu na alheri Allah ya biya mana dukkan damuwa da mutuntunu da ke damu a wannan ƙasa a wannan jiha a wannan masarauta da sauran kasashen musulmi Allah shi ya yi mana Allah ya kama zaman lafiya da yawa Allah ya samu zama lafiya albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam baka da sabbin zuwa da ɗan shi lafiya da kiyaye shi da ke mutunci shi da ya ba da ya ba shi da san zama lafiya sauran shi da gabanin mu Allah ne su jagora Allah ya ka musu Allah ya sa su mana adalci mu kuma da ba mu kun yi musu biyayya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mutuka da ta ta salatu ta ta yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والفاتح لما سبق أن تؤلف بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من المهم صلاة تكتب لنا بها أبواب الدعوة السريعية وختامها وتنظر بها أن أبواب الشر والبركة السريعية بلدها وتقضى لنا بها جميع وجه الإخلاق بجاه سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لجميع الخيرات آمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين استجب دعاءنا واغفر واجبنا اللهم انا ما احمنا ولا لا تكفي علينا وبجاهنا وصل اللهم وسلم وبارك وارحم على سيدنا محمد بن معاذ الجود والكرم وعلى اله وصحبه حق قدره وبداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا لا محمد يا ربنا هذا الشكر زيادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل بيته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اهل بيته الله ساق وشهدنا على خير ساق ووالدنا على خير لمرتبه تركين غزه خالد تركي الله قال masa lafiya da yawa ne Allah ya taimaki sarki da yan majalisar Allah ya taimaki sarki da fa da hakimansa da kattansa da masu amfaninsa Allah ya taimaki sarki da ayayen sarki gaba ki daya inda ya gwada mana wannan kauna ba mu dama mai tafsiri a wannan babban masallaci na fada masallaci na daya a jihar Kaduna Allah ya kara masa lafiya al'ummar zariya ga baki da shekannan mu malaman mu ilimin qur'anin da yan kasuwa Allah shi gafarta mu zikir gamu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah shi ba mu damina mai albarka kiya mu tsawa da irka kwali masu zuwa sauƙaƙe mana fari masu umra din mu Allah ka umar su yi lafiya su dawo lafiya sannan lafiya Allah zauna masarauta mai martaba lafiya Allah zauna jihar Kaduna lafiya Allah zauna jihohin Arewa lafiya tarayyar Najeriya amma yadda shi ya bayani astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah fatiha ta da لو كنا لا تنال من فاتنا نقول محمد ناصر الحق محمد ناصر الحق الحق محمد وعلى اله حق تدري يوم رجل من ذنب مقدما من من مسلاسنا على كان كل اكل يوم yadda kuke daukar da wayar da wayar da suka da addinin musulunci a wannan masarauta Allah ya taimake mu dukkan malaman kibariya Allah saka muku da gare yan sanda da ke da yan jaridu ga baki da duk wanda ke yi da aiki yan agaji ga baki da Allah saka muku da yi duk da ya yi a wannan abu ya zaka kai kuma kai wani abu da mutum Allah saka muku da
Allah shi maimaita mana Allah ya sa mu kabuli Allah ya karbi ibadar mu cikin wannan wata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil abinda alamin malamai suka roƙa duka Allah shi amsa mana ko wanda ya da yin sunna Allah ta kama da sauri hakimin mai martaba dukkan su Allah ƙara masa lafiya da imani duk wanda ya zo daga nesa Allah mai da shi lafiya Allah ka ga ayyukan mu ya yi mana kurakuran mu ya sa mu sallah lafiya ya ba mu damina mai albarka kowa da kowa Allah biya bukatan sa da nan fara masa da limamin kawo ya cika mana addu'a من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأداء والشياطين والنفس عمات بسوء اللهم صل على انتظام في جميع الامور الدينيه والدنيويه واتمنا بنا بالخير اللهم انا من الشر والنسيان اللهم انا نعوذ بك من الجود البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشمات الاعداء ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء